وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka littafin muzakkira fil aqida wallafar babban malami Dr. Salih Ibn Sa'ad As-Suhaimi hafizahullah wannan shine darasin mu na 42 a cikin littafin za kuma mu tashi ne a farkon fasali na goma sha biyu wanda shine fasali na ƙarshe a cikin shi wani littafi insha Allah ta'ala wanda shi zai kasance karatun mu na karshe ko na kusa da karshe a cikin littafin in Allah ya yarda mala yace afani ashara fasali na goma sha biyu al-islam wal iman wal ihsan bayani akan musulunci da imani da kuma ihsani malam zai dauke su ɗaya bayan ɗaya insha Allah ta'ala ya tattauna akan su a takaice ba tare da fadawa ba duba da yanayin shakan littafin yadda yake malaici al'islam abinda ake kira da musulunci ma'anahu ma'anarsa al'istislamu lillahi ta'ala bitauhidi والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله malai ce abinda ake nufi da addinin musulunci shine al-islamu lillahi ta'ala shine mi kauya ga Allah madaukakin sarki aka ce mi kauya shine yarda da dukkanin abinda Allah madaukakin sarki a ya ba mu zan su tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo da shi sawa'un ka san hikima ko baka san hikima ba bin wannan abin kai tsaye shi yake nuna cewa ka zama cikakken musulmi da ma'anar musulmi al-muslimu shine mai miƙa wuya in aka ce miƙa wuya yadda ka san raƙumi da akala idan aka sawa raƙumi akala duk inda aka ga dama jan shi ake ba shi da iko ya ce ba zai je ba to haka musulmi ya kamata ya kasancewa addinin musulunci duk abin da aka ce musulunci ya ce ka yi to kai kawai bini naka kada ka tsaya ka ce dan me a kan me duk wannan abin ne da yake kuskure babban abin da ya kamata a gare ka kawai shine miƙa wuya kuma yadda Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na kadai fadin mu'minai yadda yake idan aka kiraye su zuwa ga Allah da manzansa umarnin Allah ko manzansa ay yaqulu sami'na wa ata'na abin da ya kamata su ce kawai shine mun ji mun bi ba tare da cewa dan me ba ko a kan me ko saboda me wannan duk kalmomi da za su iya kai mutum zuwa ga halaka malai ce ni kauya ga Allah madaukakin sarki duk tauhidi ta hanyar kadaita Allah madaukakin sarki walin qiyadi lahu bi ta'a da kuma jayuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki ta hanyar yi masa da'a da biyayya wal khulus min ash-shirki da kuma kubuta daga dukkanin abin da yake ya shafi shirka da abubuwan da zai jawo maka ita wal bara'atu min ahlihi da kuma baran-baran shine bara'a kenan barrantuwa daga ahalin shirka su masu shirka kenan ma'ana malam yana so ya mana ishara zuwa ga wata babban jigo daga cikin jigogi na da addinin musulunci da ake cewa alwala'u wal bara'u alwala'u wal bara'u ɗaya ne daga cikin jigogin da aka gina addinin musulunci a kansa wanda kowanne musulmi ba zai samu cikakken imani ba dole sai ya yi alwala'i ya yi albara abinda ake cewa wala'i shine kaso ɗan uwanka musulmi muminai masu imani kowanne musulmi kuma da mumini za ka so shi ne gwargwadon imaninsa gwargwadon musuluncinsa mutumin da yake bin allah maɗaukakin sarki sau da kafa yadda ya kamata to dole ne ka so shi gwargwadon yadda yake bin Allah maɗaukakin sarki mutumin da yake musulmi ne wannan amma kuma yana yin wasu abubuwa na kangarewa ga Allah madaukakin sarki da saba umarni na manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole ne ka kishi gwargwadon wancan kangarewar tasa abinda ake cewa albara'a kuma shine dole ne ka yi baran-baran da mushrikai da kafirai wannan dole ne duk musulmin da bai gina wannan aƙidar a cikin zuciyarsa ba to akwai matsala a cikin imaninsa har yanzu imaninsa akwai buƙatar ya masa garan bawon ya gyara shi wannan dole ne shi sa malam sai ka mana yace kamar qala ta'ala hikayatan in ibrahim alaihi salam kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa yana hikaito mana istar annabi ibrahim alaihi salam da shi da mahaifinsa da kuma mutanensa gaba ɗaya Allah maɗaukin sarki cewa if qala ibrahim li abihi tuna lokacin da annabi ibrahim ya faɗa wa mahaifinsa wa qaumihi da kuma mutanensa wanda annabi ibrahim yake magana da su na farko shine aqrabun nasi ilayhi mafi kusancin mutane zuwa gare shi shine mahaifinsa da shi yake wannan magana da zamu faɗa yanzu sannan na biyu kuma shine mutanensa ma'ana jama'ar da yake rayuwa da su wannan ya shafi yan uwansa ko na jini ko wanda ba na jini ba dukkanin su ya shafi su mai annabi ibrahim yace mishi yace innani bara'un mimma ta'buduna hakika ni annabi ibrahim na barranta baram baram daga abin da kuke bautatawa na gumaka da hada Allah da wani a cikin bauta sai ce illal ladhi fatarani wani lokaci ba zai ƙurewa Allah maɗaukakin sarki ya ce illallazi fatarani sai wanda ya ƙage ni fa innahu sayahdin shi ne kuma zai shiryar da ni da annabi ibrahim ya faɗi wannan magana ba mutanensa da mahaifinsa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce waje alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan kalma ta annabi ibrahim ta tauhidi ta zama ita ce kalma wanzajjiya fi aqibihi a cikin al'ummar da suka zo bayansa a cikin tsadansa la'allahum yarji'una hakan zai sa su dawo zuwa ga addini hanifi na annabi ibrahim alaihi salam shi sa ake cewa da annabi ibrahim kakan masu tauhidi kakan masu tauhidi saboda me annabi ibrahim shi shi kadai ne a zamaninsa ya kalubalanci duniyarsa gaba daya akan me ya kalubalance su akan Allah maɗaukakin sarki da mutagun shi kaɗai Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi a matsayin manzo a lokacin da mahaifinsa da mutanensa duka duki suke bautatawa amma a lokacin shi kaɗai shi kaɗai ya tashi ya kalubalance su shi sai Allah maɗaukakin sarki ce inna ibrahim kana ummatan annabi ibrahim ya kasance shi kaɗai al'umma ne shi kaɗai community ne mai zaman kansa me yasa saboda wannan namijin aikin da yayi a ce ka taso a cikin mutane a ciki har da mahaifinka amma duka ka bugire musu saboda Allah madaukakin sarki wannan abu ne mai yawa ba kowa zai iya wani ko da yani yayi idan ya ga an yi kokarin janye masa tattalin arziki kuma sai ya dawo sai ce ba matsala a cigaba da tafiya amma shi duk bai damu da wannan ba shi za ku ga wanda ya fara imani da shi ita ce matarsa matarsa Sara daga baya kuma annabi Lutu alaihi salam ya zo imani da shi fa amana lahu Lutu annabi Lutu ya imani da shi Allah madaukakin sarki shi ma kuma ya bashi annabta to wannan aqida ce yan uwa da da yawa daga cikin mu gaskiya muna sakaci da ita ya kamata a ce a kowanne musulmi ya dawo hayyacinsa addinin musulunci ya tsara maka cewa dan uwanka musulmi mumini shi zaka zubince shi ka so shi ka kuma taimake shi wannan dole ne a kanka sannan duk wanda yake kafiri ka yi adawa da shi ka yi bara'a da shi baran bara kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa a ƙarshen suratul mujadala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir sai ce me yuwaduna man hadda Allah wa rasulahu Allah madaukakin sarki sai jiro su mutane waɗanda suke suna da kusanci sosai da kai sai ce walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum sai ce ula'ika khataba fi qulubihim al-imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha radiyallahu anhum maradu an sai ce ula'ika hizbullah ala inna hizballah hum al-muflihun Allah subhanahu wa ta'ala ce la tajidu qauman dan uwa musarrar wannan ayar da kyau la tajidu qauman ba za ka taba samun wasu mutane ba yu'minuna billahi wal yawmil akhir da suka yi imani da Allah suka kuma yi imani da ranar lahira sai ce wa duna man haddallah suna miƙa soyayyarsu ga wanda suke kiyayya ga Allah da manzansa mu kalli abin da Allah madaukakin sarki ce wa duna man haddallah wa rasulahu suna miƙa soyayyarsu da jibintarsu da taimakonsu ga wanda su kuma waɗancan mutanen ba sa san Allah ba sa son manzon Allah kira da aminci ƙara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ce duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira ba ka taɓa samun sa haka ma'ana kaga a gefe idan ka ga mutum yana kokarin liƙa soyayyarsa ga waɗanda suke kafirai arna da taimakon su to kamar bai imani da Allah da ranar lahira ba haka Allah ya haka Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir sai ce walau kanu aba'ahum ko sun kasance mahaifansu ne au abna'ahum ko ƴaƴansu kaga a kusanci daga ɗa sai mahaifi in aka ce mahaifi ya shafi uwa ya shafi uba sannan sai ƴaƴa sannan sai ɗan uwa sannan sai dangi Allah maɗaukin sarki ce ula'ika kataba fi qulubihim al-imana wa ayyadahum bi ruhin min irin waɗannan Allah maɗaukin sarki su ne ya rubuta imani a cikin zuciyarsu kuma ya ƙarfafe su da mala'ika jibrilu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha Allah ce zai shigar da su wasu aljannatai wanda ƙoramu yake gudana ta ƙarƙashin gidajensu kuma suna masu dawwama a cikin Allah maɗaukin sarki ce radiyallahu anhum wa rabu anhum shi Allah maɗaukan sarki ya yarda da su sannan su ma sun yarda da Allah maɗaukan sarki Allah ce ula'ika hizbullah irin waɗannan fa su ne rundunar Allah su ne mutanen Allah ala inna hizballahi humul muflihuna ku saurara rundunar Allah su ne suke cin nasara su ne suke cin galaba a kodin su to wannan ayar abin da take karanta da mu uwa duk mutumin da yake kafiri ne arne ne baya son Allah da manzansa wannan dole ne kai ma ka ji ka tsane shi a cikin ranka dole ne ka ji ba ka san su a cikin ranka wannan wajibi ne bare mutumin da zai fito in ya nuna adawarsa da Allah da manzansa kaga anan dole a fadakar a nusar musamman ga wasu daga cikin matasa da zaka ga ba su da masoya a duniya kamar wasu celebrities haka ko wani dan kwallo ko wani mawaki ko wani ka za ka ga wani a duniya babu wanda idan aka faɗi sunan sai yake jin inda jikin ta tashi kamar wani ɗanbar ko wani mawaƙi ko wani aka ga mutum ya haddace duk wani abin da wannan mutumin yake so a rayuwarsa ya san ga irin kayan da yake sawa ga irin abincin da ya fi so ga irin motar da yake so kuma shi ma a rayuwarsa burinsa ya samu irin abin da wancan yake so kuma abin haushi da takaici wasu daga cikin su wallahi sun fito sun nuna adawarsu karara da Allah da manzansa sun nuna ba sa son Allah ba sa son annabi kai kana cewa kai musulmi ne kuma ka ce kai su ne naka ka fi son bayan Allah ce ba za a taɓa samu wanda ya imani da Allah da ranar lahira kuma yana son su ba to yanzu ka yi imani da Allah da ranar lahira kenan abin da mu wallahi ji ya wuce yadda ake zato saboda matasan mu sun riga sun zurfafa da yawa an yi nisa akwai waccan shekarar da muka je da sallah mun je gidan gidan nan na tudun maliki wajen mun masu rangaman hankalin to a cikin da aka kawo mana irin visitors book nan da ake yin sani a jiki sunan da yake ƙasa da inda zan rubuta sunan mu daga inda muke da sauransu sai na ga wasu sun sa wai sharo kan pants ma'ana sharo kan pants su ne suka zo suka zargi gidan marayu ba da sunan addinin musulunci ba su ne sun haɗu ne abin da ya haɗa su suka zama abokai shi su ne wanda yana son sharo kan wanda yana son sharo kan suka haɗu suka yi ƙungiya suke taimakon mutane suke taimakon mutane saboda wani aktin wanda wannan aktin ko da ana cewa musulmi musuluncin ba a gaban su yake ba kwata kwata ba da da abin da ya shafi musulunci ina ina musulunci yayi san sun to ana nan da yawa kaji mutane sun haɗu ba addinin musulunci ya ɗasa ba Allah ya ɗasa ba ba manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ɗasa ba a'a wani katon arne ne ya haɗa su kwarai za su iya rigima yuwaluna wa yu'aduna li ajli suna son ka ne saboda kana son wancan arni idan ka ce ba ka san su to kai ba dan nasu bane wallahi abin ya kai wanda su irin waɗannan fa abin da suke gani su wanda ma suke gani suna bibin kansu da musulunci shi kansa musulunci wani wani larura ne sama aka haife su a ciki wallahi haka suke gani wata larura ce mata sa aka haife su a cikin musulunci kamar ya gaba da su shi sa ga sun yi fatali da addinin musulunci abin da kawai suka ga dama shi suke abin da suka ga dama shi suke ban mamaki kuma sai ka ga mazanmu da matanmu da yaranmu da manyan irin waɗannan su ne musulmi akwai wani da yahudi a garin madina mai suna ka'ab ibn al-ashraf a lokacin annab kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kamar yadda imam al-bukhari rawaito daga jabir dan abdullahi da yahudi ne da ya kasance mai kuɗi yana cikin kabilar banin nadir wasu malaman suka ce kuma asalinsa zuwa yi cikin balarabe ne dan ta'adda ne ya je kisan kai sai ya gudo cikin su sai suka kawance har suka ba shi auren ya wasu kuma suka ce damar can cikin sai to kuma dai menene a cikin banin nabi da yake kuma mai kuɗi ne dan gidansa ma daban yake irin manshin din nan ne da masu gadi kamun ka je wannan kofar sai an buɗe sai an maka izu haka da masu tsaro da komai haka yake to amma shi kuma babban abin da ke damunsa baya san Allah da manzon ya tsani manzon Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi sa duk abin da zai ya haɗa kai da su Abu Sufyan sun kamun yamsalinta akan a zo a yaƙi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai taimaka musu da kuɗi da makamai da sauransu kada ku manta kuma lokacin da annabi zo garin madina ya yi yarjejiyar ne zaman lafiya fa da su gaba ɗaya yahuda wannan guda uku kuma shi ma yana ciki amma wancan bakar adawar tana tattare da shi lokacin da aka yaƙin uhud aka yaƙin badar aka gama annabi ci nasara akan mutanen makka shi ne abin ya masa zafi ya rika faɗan maganganu har ya wasu waƙoƙi ya zagi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi labari ya dawo masa ya tara sabon sai ce malli li ka'ab bin al-ashraf innahu qad aza Allah wa rasulahu yace waye zai isan min ka'ab dan ashraf ya cutar da Allah da manzon wanda daga cikin sabai mai suna Muhammad ibnu maslama yace ya rasulullah in ka ban dama ni zan je in kashe shi annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace na baka dama sai rasulullah ina so a bani dama zan dan shirya wasu abubuwa na da babbaruwa ka a bani dama an faɗi komai annabi yace ka je ka faɗi komai ya halatta maka sai ra ka je samu ka abu ibn ashraf da yake kamar yadda malaman tarihi suke faɗa tsohon abokin sanikin a jahiliya ya san shi ya ce kaga mutumin nan ya nufin mazan Allah kenan shi Muhammad bin Maslama ya zo mana ya tilasta sa mun karɓi addinin musulunci ba niyya ba ya tsora mana haraji yayi kaza ya kuma da maganganu ta kushe annabi a gaban sa shi kwarai daga shi shi kuma yana jin daɗi idan babu abin da yake masa daɗi kamar yaji an kushe annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi shi abin da yake masa daɗi kenan shi kuma yanzu gashi ya tsora mana haraji yana nufin wai zakka kuma ya ce dole wannan karan ma sai an ƙara akan abin da aka saba bayarwa to shi ne na zo wajenka da Allah ka taimake ni ka bani aron kuɗi in ya so sai in baka jinginar wani abu sai ka bi za ka bani jingina sai me kake so ya ce to abin da za a yi shi ne sai ku bani jinginar matan tun da ba shi kaɗai ba da shi da wasu ne wai matan shi na aure za su ba shi jingina sai kuma in banda abin ka kai da kake bala irin wannan balarabe kyakkyawa haka ne za ka yi da matan makazamai ai ba kai ba wannan ce kuma ka haka ne fa gaskiya ne ya ce to shi kenan ku bani jigina a yanku sai in banda abin ka ka'ab ai sai a je a aibata mu a ce mun ba da ƴaƴan mu akan naira ɗaya ko naira biyu ko abin da ya kama da abinda dai za a zan baka makaman maka ka ajiye ce to yayin yace to abinda za a insha Allah ta'ala da daddare za mu zo sai ka karba sai to shikenan da daddare ka abin alashi abin nan Muhammad bin Muslima ya shirya komai da shi da dakarun da suke tattare da shi sai ga shi ga yadda za a yi da kun ji nayi kaza to shikenan sai ku zo ga aikin da za a yi wata ya je tsakar dare ta tsakar dare suka je suka je ta bayan gidan suka kalla masa kira yana tare da matarsa a cikin ɗaki ya ce na jaba kama ana kira ne ta ce ka fita a wannan daren za ka fita wannan lokaci ce babu komai zan fita zan fita ta ce a'a wallahi na ji alamun ƙanshin jini ko warin jini a murnin da kike kiran ya ba ni ne ba kuma ta tsaron da yake gidan da sauran to da ya fita sai ya ga ai wancan tsohon abokin nasa ne Muhammad bin Maslam ai mun kawo maka kayan ne don mu karɓi wancan abinci ki ba matsala yana matsawa kusa da shi sai ya ce kai amma Allah ya maka baiwa irin wannan ƙanshin turare da ke tashi a gashin ka to da Allah dan ba ni dama ƙanshin shi na gashin ka yace ba matsala ba sai ya bi kuma yake ya bi kuma suka yi shansha na sauran mutanen masu suka shansha na yace alhamdulillah Allah ya maka baiwa to idan ba za ka dawo ba dan ba dan ƙara bayan dama in shansha na kanka ya ƙara mika masa kansa da ya mika masa kansa kawai sai ya rike shi haka sai ya ce dunakum sauran kawai tana zo aka sa uka aka yanke kan shi kenan aka yanke ta aka ɗauki ta aka tafiyo da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yanzu Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ji daɗi ya musu addu'a ta gari ɗaya daga cikinsu a garin tafiya da gudu da suke sai faɗi sai kar ya ji ciwo haka suka kikime shi a wuya ana ta gudu haka iso don annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ana zuwa manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da ya masa addu'a sai ga kafa ta dawo kamar da sallallahu alaihi wasallam abin da ya sana kawo wannan shine duk mutumin da yake nuna wata adawa ga Allah da manzansa babu musulmi babu shi ba musulmi ba shi bai kamata a ce soyayyar muna gina ta ne akan wani abu na arnanci da duk abin da ya burge ka burge ka ka bar shi amma ka sani cewa wallahi baka da abin da ya fi maka Allah da manzansa wallahi baka da shi amma a ce mutum ya fito kirki ya zagi annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi ko ya ce baya son sa ko ya yi wani abu na nuna adawa da kiyaya ga addinin ta na musulunci a ce kuma har yanzu kai ka ji kana son sa a cikin ranka saboda Allah wannan irin lalacewa ne to wannan aqida ce da da yawa daga cikin mu ko dai ba mu san ta ba ko kuma muna wasa da ita amma aqida ce da wallahi imanin ka ba zai zanto cikakke ba sai ka tabbatar da alwala wal bara ka so musulmi ɗan uwanka ka taimake su ka ki kafirai ka yi kuma adawa da kada mu akasa ya kasance ɗan uwan musulmi su muke ki su ne ba ma ce muku kafarai kuma sai barin kokarin neman yarda su da neman abin da za su yarda da mu galibi abin da nake kenan Allah madaukakin sarki ya samu dace to wannan irin aqida ta alwala wal bara annabi Ibrahim shi ya fara nuna duniya ita ya tashi iri-iri a gaban duniya ya kalubalance duk mutanen zamanin sa cikin hadda mahaifinsa malai ya ce arkanul islam khamsatu rukunan musulunci guda biyar ne shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma mutum ya shaida annan muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa iqamas sala sannan mutum ya tsayar da sallah Allah ma sarki cewa ya tsayar da sallah aka ce tsayar da sallah ta kunshi abubuwa da dama tun daga kan lokacin sallar da kiyaye ta akan lokaci da sharɗanta da rukunanta da wajibanta da duk abin da suke alaka da ita shi ake kira da iqamus sala bayin ta kadai ba duk waɗannan abubuwan su ba sun shiga wa ita zakka da kuma ba da zakka ta kuɗi dabbobi da kuma ta kayan amfanin gona kowanne mutum sai kaddara ya duba ya ga ya ake ba da su idan ta kuɗi ce sai ta kai nisabi idan ta dabbobi ce ita ma sai ta kai nisabi idan kuma ta kayan amfanin gona ce kowace daga ciki akwai nisabin da sai ya kai sannan ake bayarwa sai dai kuma ita ta dabbobi sai shekara ta zagaye musu ta kuɗi sai shekara ta zagaye musu amma amfanin gona fa wa atu haqqahu yawma hasadi ranar da mutum ya girbi sai mutum ya raba sai ya fitar da kashi ɗaya kashi ɗaya bisa goma idan ya yi noman ne da ruwan sama ruwan sama idan kuma da rumar rani ya sai fitar da ɗaya bisa ishirin kamar yadda yake wasu mu ramadana da azumin watan ramadan wa hajjul baiti liman istata ilaihi sabila da ziyartar ɗakin Allah maɗaukakin sarki ga wanda ya sami ikon zuwa wa ma'ana shahadatu Allah ilaha illallah bala yace ma'anar shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ai la ma'budu bi haqqin illallah babu abin bautawa bi haqqin da gaskiya illallah sai Allah wa ma'ana shahadatu anna muhammadar rasulullah ma'anar shaidawa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne abinda ake nufi da wannan shine ta'atuhu fi ma amara kayi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da'a cikin duk abin da ya umarni kamar yadda muka faɗa a baya ka san hikimar ko baka san hikimar ba wato umarnin Allah da manzansa ba fa mutum baya jira fa ya ce dan me aka ce abu kaza ko kuma me hikimar da yake ci abin da kawai ake so shine da an ce Allah ya ce manzo ya ce sallallahu alaihi wasallam shikenan kawai ka bi ka bi kawai shikenan man yuti illaha man yuti rasula faqad ada Allah wanda duk manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah madaukakin sarki ya bi wanda koyi saba wa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya saba wa Allah madaukakin sarki shi sai Allah ya ce fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim wa tasdiquhu fima akhbara na biyu ka gasgata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cikin duk abin da ya bada labari wato labarin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai bayar ko ya dace da kwakwalwarka ko ya ci karo da ita ko ya yi daidai da hankalinka ko bai daidai da hankalinka ba dole ne ka gazgata shi me yasa to da al'amari ne na gaibu ba lallai a ce ka san shi ba shi sa da wannan ne sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya ci rubuta ai ya samu wannan suna as-siddiq in aka ce as-siddiq mai yawan gazgatawa kenan yafi a ce mutum sadiq in aka ce as-siddiq siga ce ta mubalaga mai yawan gaggatawa lokacin da Allah madaukakin sarki yayi Isra'i da Annabi kira da abinci tsara tabbata a gare shi a dare daya daren ma wani yanki na dare Allah ya dauki Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kai shi Baitul Maqdis wajen tafiyar wata guda sannan kuma daga Baitul Maqdis aka dauke shi aka shi sama ta daya sama ta biyu sama ta uku har zuwa sama ta bakwai aka wuce sama ta bakwai ba har zuwa inda kansa shi mala'ika jibril alaihi salam ya samu gurin tsaya gurin tsayawa dan ba zai iya wuce nan ba annabi ya wuce ya ci gaba da tafiya sallallahu alaihi wasallam ya je ya dawo kuma duk a cikin wannan daren da safe ya tashi ya ba qurayshawa labari su ne suka ji daɗi ba wai daɗin annabi ya tafiya ba a'a an samu abin da za a karfa shi da shi suka ce aje a samu abokinsa shi ne duk abin da ya faɗa sai ya ce ya yarda mutum zai gaskata wannan shi ne aka je aka same shi aka ce ka ji abin da abokin ka ya faɗa ce a ai ya ce zai ya je sama ya je bace makaris daga nan ma kuma an je da shi sama ya dawo ya ce ai da gaske ne me a ciki to ce da gaske ne ce tun da ya ce Allah ya aiko shi ne da shi kuma me ba zan yarda da shi ba ya ce Allah ya aiko shi na ce na yarda to da yau kuma yafi wannan babu ce da gaske ne daga wani lokaci ya samu suna as-siddiq shi sa wata rana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bada labari yace wani mutum yana cikin noma da shanu irin huda da ake da shanu haka sai shanu suka ju ɗaya daga cikin shanu ta jo ce masa magana ta ce kaga malam ni fa ba a halicce ni dan ayi noma da ni ba ba ba huda yake da shi ba kaya dora musu kaya dora musu sai sani ta ta ce kaga malam ni ba a halicce ni dan a dora min kaya ba Allah ya halice ni ne domin na a yi noma da ni ko kuma a ci nama shi ne sai mutane da su garin alabari amma abin da mamaki don saniya tana magana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da bayan labarin sai ya ce a Allah madaukakin sarki ya yi gaskiya manzon sama kuma ya yi gaskiya sannan abubakar siddiq da umar sun yarda da abin da Allah da manzon suka faɗa a lokacin sayyidina abubakar baya nan sayyidina umar baya nan amma manzon Allah kira da amince tsara tabbata a gare shi yace ya ba da tabbas cewa sun yadda da wannan abun ko sun ji ko ba su to haka ake so sakan Allah da manzon sa rika shiga cikin zuciyar mutum in dai an faɗa ka ce annabi ne ya faɗa shi kenan kada ka tsaya ka rika cewa ya abin zai fara da sauransu wannan duk shi ya kai wasu wanda za ku ji ana ce musu yan boko aqida suka faɗa wani rami wanda su ba kafare ba su ba musulmi ba gashi nan baina baina mutum yana gani cewa dole sai ya auna abu da hankalinsa sannan zai yi dirishi suna ta ilhadi da wasu daga cikin ayoyin Allah da hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah shirye da mu gaba ɗaya wajtinabu ma naha anhu mutum kuma ya nisanci abin da duk annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hani da shi wajen jara ya kuma yi gargadi a kansa wa Allah yu'badullahu illa bima shara'a sannan kada mutum ya bautata wa Allah madaukakin sarki da komai sai da abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shar'anta yan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai kuma gobe sai mu karasa abin da ya rage in Allah ya so yarda Allah subhanahu wataala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh